على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kulkin sarki ya kawo wannan rana ta laraba biyu ga watan rabi'ul akhir hijira dubu da dari hudu da arba'in da biyu a kalandar nasara kuma sha takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin kamar da aka saba muna addu'a don karatu a wannan littafi mai albarka na tattakin maudu da akamil maudu na babban malami ibnu qayyim da jawziya Allah mu sarki da rahama wannan kuma shine darasin mu na 27 muna cikin babban babi babi ne shi da kenan wanda yake tattauna matsaloli na aƙida da kuma hukunce-hukuncen da ke ratayuwa da ita wanda wannan babi na shida yana da fasulla guda ashirin da biyu a cikin su ne za mu tashi akan fasali na goma sha takwas mun zo gangara kenan dangane da abin da ya shafi wannan babban bayi to wannan fasali mala yake ce alfasul samin wa ashar fasali na goma sha takwas fi hukumin kimani da haqiqati wal uluhiyya game da bayanin hukuncin haduwar hakika da layya sai da mana ana yankan layya a goma ga wata sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata ku ya kai mutum haihuwa sai da mana zagayowar satin za ta dace da waɗannan kwanaki kamar misali ana saura kamar mu ce an mashi haihuwa uku ga watan zulhijja ko hudu ga wata ko biyar ga wata kaga sati ya zagayo shi zai zama a ranar yankan dabbara fika ta zo a ɗaya daga cikin kwanakin yankan layya inda yankan layya na ba kwana ɗaya ba ne to idan aka samu wannan haduwar in ya yanka dabba ɗaya ta isa ita ce ta hakikar shi tunda ranar abun ne kuma ita ce ta layyar shi tunda kwanakinta ne to shine ma da yake zai tattauna قال الخلال أبو بكر الخلال كان مسجد مسائل الإمام ابن حنبل رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل كان yace babun maruya baɗi da ya zo kan abin da aka ruwaito cewa annal uluhiyyata ko ce ziru ana da haƙiƙa ko tajjizi ana da haƙiƙa akwai ta zo tajjizi akwai tajjizi kuma na tsaye babin da ya zo kan cewa lallai layya tana isarwa game da hakika wanda suke da wannan fahimta suna ga ibadu ne da suke kama da juna dukkaninsu ga wajen malamai na malikiya kame da bayanai ya gabata sunnoni ne masu karfi kuma akwai masu ganin su duka biyun wajibai ne sannan dukkaninsu da dabbobi ake yi dabbobin da suke da yanayi iri ɗaya dabbar da ba za ta yi layya ba da ba za a taɓa kinki mota a kawo hakika ba dabbar da aka cire ta cewa ba za ta yi hakika ba to kuma ba za a taɓa ɗauko ta ce za a yi layya da ita ba kamar yadda yawan zo ya cikin mutumin sharhul muhassar yake bayani filla filla cewa hukunce hukuncen akwai shigar juna a tattare da su to kuma ibadu irin waɗannan suka zama a irin wannan yanayin suke ga to ɗaya za su iya shiga ɗaya to da ka sai a nan aka kulla babi kan cewa yanka da za a yi na dabban layya zai iya isa a yanka na dabban hakika sai zama na an ci riba kenan da ita wannan dabba sai dai malaman malikiya da malaman mazhabar shafi'iyya ko da ce mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya da wata fatawa daga Ibn Hanbal Allah madaukakin sarki ya musu rahama gaba daya su sun ce ba zai yiwu ba bai halarta ba amma Imam Abu Hanifa dan mazhabar Ahnaf kenan da kuma wata fatawa daga Ahmad Ibn Hanbal suka ce ya halarta to kaga ai nan ɗaya ne daga cikin maganganun da shi Ahmad Ibn Hanbal din ya bayar da fatawa a kai dan an samu maganganu kusan guda uku daga gare shi wani ɗaya daga ciki sai inda ya ce ya halasta ya sa tun a taken ya kama faɗa hukunci da mafuskantar masu fahimtar ya ce an bana abdulmalik almaimuni annahu kada da abi abdullah Abdulmalik al-Maimun ya ce wa Abu Abdullah annahu qala li Abi Abdullah yajuzu an yulaha an as-sariya makana al-aqida malam ya halatta ayuwa yaro ko jinjiri layya a madadin hakika ga jinjiri kana da shi ranar sunan shi kuma kwanakin yankan layya to za ka iya yanka mashi layya a madadin ita hakikar kana na adiri sai ce ban sani ba kallafa saura nan nan an tambaye shi ba an tambaye shi bane a iya hadawa an tambaye shi ne a iya yin mayaran layya a bar hakika kaga mai fatawar yana karkata kan cewa to ai layya ta ta hakika kenan da aka bari a yi ma yaron wacce ta fi daraja kama kafin a yi bari a tambayi ahalul zikiri shi ne aka tambayi ibn hanbal Allah mutum sarki ya miki rahama sai ce la adri ban sani ba ban san wannan hukunci ba sun makala sannan sai ya ce gairu wahilin ya kuduri fiye da mutum ɗaya daga cikin malamai suna faɗar haka fiye da mutum ɗaya za su ga suna faɗar haka abu wannan matakalin tsalle na malamai ba zai faɗi abin da bai sani ba ba zai burma kan shi ko ya wa Allah shishigi ba cikin abin da ya san zai zama mashin matsala a haɗuwar shi da Allah to kuma da ma su malaman su suka fi kowa sanin me zai faru innama ya fi shallaha min ibadihi da ulama amma da ba malami ba shi da ba ko a jikin shi ya Allah da bara ya mawaye ya mawaye duk za ka ba abin da ya dame shi akwai wani littafi abokin tsira wanda Dr. Mansur Kabbato wasu littafai haka na wasu za ga suna da kyau mutum da karanta akwai duniya makaranta ko ina ga da yawa kila ana da na ɗaya na biyu da akwai abokin tsira a ciki ne ya ba da labarin wani na ko abu halifa ne a matsayin kila babban malami ya zo wani babban jami'i da ya wauta yana zaune haka ce ga wani jahili ya ga wasu kayan wani mutum to in je yaki ba mai za ce kana nan a zaune kawai ke ta zo ya rabu sai yaki ba ke nike kizin nan kawai kaga za sai malamin nan sai zancen yunwa ta sa wannan mutumin kibar kayan nan ko da ka ba ba bukatar a tona ne a cikin sai ya koma kawai da ya tafi da ya ɗiba kayan yana zuwa can sai ga wani talaka miskini sai ya kira shi sai ya bashi abin da ya sa kan nan kai sai ma da ya ba zan iya shiru ba sai dai ya kira shi ki fiko da irin mutum ina kallon ka ka ɗiba kayan da ba naka ba kuma ka zo ka bayar sadaka yace yace eh shi ba shi ne ke da bukatuwar ba yayi ne dan ya sami lada ya haka kai sata ka samu lada yace yace kaga ai a musulunci in kai zunubi in kai aikin sabo wacce sata ce zunubi ɗaya za a bai jama'a yanzu ka ga wannan ciyarwar da nai lada goma za a ba ka ga ka cire ɗaya a cikin goma ka ga yana da tara jama'a sai lallai bakin jahili ai ba Allah wannan waya to yanzu ka san kin cinye mata yadda zai baka akwai ɗaya danganta dubu ba don yi baka ɗaya danganta dubu ka zo da yan kwanannin ka tara ai akwai matsala to ka ga hankali irin na jahili bai da hankali da hankali wannan ya sai ba zai yi ba ai ba zai yi ba ke to kai ba a haka ba wannan ganganci ne kai ma Allah shi ko ba mu kyasa amma kaga shi wanda yake malami ne kaga yana takana sa bayan ya ce ban sani ba yace amma da yau fiye da mutum ɗaya daga cikin malamai sun faɗi haka sun ce ana yi wanda shi ma akwai fahimtar mai yiwa daga baya ya zo ya bayar da fatawar cewa eh yana ga hakan ya halatta kuma na daga cikin abin da suka sama daga magabata kamar ta bangaren Imam Abu Hanifa cewa ya halatta kai tsaye kullu ma da yace min at-tabi'in su waɗanda kace an ga suna fatar halaccin yin haka daga cikin tabi'ai kada na'am yace musu eh azure yi daga abu hanifa ya abu hanifan tabi'i ne akwai bugun da yake dan kuskure a nan akwai da yasa wa ata abdul malik amma kuskure ne yadda yake wa akhbarani Abdul Malik fi mawdi'in akhar Abdul Malik ya bani labari a wani wurin na daban kada yake zakara Abu Abdullahi anna ba'dhum qala shi Ahmad ibn Hanbal ya ambata cewa wani sashi na malamai ya ce fa in za'a ajza'a an al-aqiqa inda zai yanka dabbar da sunan layyato ta isar maki a madadin aƙiƙa kenan akwai waɗanda suka faɗa haka kenan akwai halartin yin haka ya ce wa akbara na ismatu na isa'in haddasa na hambal anna aba abdullahi sa'ad lallai shi ahmad ibn hanbal ya ce arju an tujjin bi'a الضحية عن العقيقة عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يأخها ya ce an ina fata muna kaunar layyar da za a yanka ta isa a madadin hakika in Allah madaukakin sarki ya so liman lam ya ukka ga wanda bai samu abin da zai yanka na hakikar ba ai kwatayi ne da girmama ta'adirin guda biyu sha'ira ce ta addini layyar sha'ira ce ta addini hakikar ma sha'ira ce sai mutum yana sha'awar da yalwa da da wadatuwa to da duka biyun yayi kama matsalar ba yalwa yana fama da karancin kuɗi ba zai iya samun damar yin haka ba to shine ma da yake ta muna fatar hakan yayi in Allah madaukakin sarki ya so saboda niyyar da yayi za ta iya masu kyanki tasiri gwargwada abin da ke cikin zuciyar shi na nagarta da kuma gaskiya a wannan azama da yi ya ce wa akbara ne ya kuma tufi mawuzi in akar shi isma ibn isamil ya bani labari a wani wurin kuma kada yace haddasa na hanbal akwai da yace kada hanbal shi ma kuskure ne kada haddasa na hanbal ne yace hanbal ya ba mu labari inna aba abdullah in aka ce kana amban ta ce inna aba abdullah bi kasri hamzan li inna kenan amma aka ce haddathana amban to sai ya zama anna aba abdullah kuma yadda yake a wasu wuraren inda suka ce kana haddathana amban za ta sa anna aba abdullah lalle baban abdullah kana ya ce fa in daha anhu ajza'a an al-udhiyya in yi maki dai da wannan dabba kwara ɗaya da ya mallaka a yanayin haduwar ibadu na aƙiƙa da layya to ajiza a da an hudahiyya an lafiya to layyar da ya yanka ta isar mashi a madadin aƙiƙa suna ka bai da bai da damuwa ana fatar dukkan yin zai samu lada kenan kuma ba zai zama abin zargi na cewa ya yi yankan layya wanda zahiri ko a masu gani za su ga da ya hakika ba to duk ababen da akan tsora na zargi akan waɗanda ba su hakika ba shi ban da shi kada yake cewa wa ra'aytu aba abdullah na ga baban abdullah ishtara udhiyatan zabaha an azabaha an huwa an ahli na ga baban abdullah ya ciyo dabbar layya wacce yanka ta a madadin kan shi da madadin iyalan shi وكان نفسه عبد الله صغيرا لوكتين كرمي تنشي عبد الله ينا تن كرمي يتي فذبحها sai ya yanka wannan dabba urahu arada bi zalika al-aqiqa wal quduhiyya ana ga yana nufi da wannan dabba kwaya ɗaya da ya yanka ita ce yankan hakika kuma ita ce yankan layya wa qassama lahama wa akala minha kuma ya raraba naman kuma shi ma ya ci daga ciki ana ga haka ƙorawo ana ga haka abin yake wannan dabbar guda ɗaya da yanka ita ce dabbar hakikar shi abdullahi wanda gabar ailai sunan ne ko a yanka mashi dabbar hakikar ne kuma ga gaba ta ailayya kuma bai da halin da zai iya siyo guda biyun da zai yanka bal kaga yaron ma shi kanshi biyun yake nema inda da yalwar ta halin amma dai ba a samu halin haka ba ɗayar mato ba ta samu ba dai yanzu guda ɗaya ke da ita kuma ga dai yana so ga wannan nasu ita akbara na abdullahi ibn ahmad abdullahi ibn ahmad ibn hanbal kamar da yake cikin misalin limami ahmad da riwayar abdullahi ibn ahmad ibn hanbal din kada yake ta sa'altu abiyana al-aqiqa yawm al-adha na tambayi mahaifina game da aƙiƙa a ranar layya tujizi an ta kuna uduhiyyatan wa aqiqa za ta iya isa ta zama ita ce layyar ita ce aqiqar kana sai ya ce mai imma uduhiyya wa imma aqiqa ala ma samma ko dai ayyankan aqiqa ko kuma ko ayyankan layya ko ayyankan aqiqa gwargwadon wanda ya kira saboda ba zai yi kenan ya hada ba wannan fahimtar ta Ahmad ibn Hanbal kenan kaga kenan yana da fahimta kan laifi shi yasa bayanan mu na farko malamai ke cewa riwayoyi biyu ake da su daga Ahmad ibn Hanbal akwai riwayar da ya halatta akwai riwayar da yake da ya halatta ba kamar wannan maganar kenan saboda kai mutum kenan a cikin doron wannan fahimtar ko fatawar ta ibn Hanbal idan mutum ya samu haduwar akika da layya ko dai ya karo dabba ya ma kowane nashi ko kuma ya zaɓi ɗaya ya yi shi kenan to ka kuma hakika akwai haƙƙin yaron a kan shi ko to kaga haƙƙin zai zama ya fi nauyi a kai in kuma ya aki in yi layyar shi kenan amma bisa wannan fahimtar abinda da dama suka tafi cewa ya halarta kamar yadda zamu ji a takaice da yadda zai ba ta hukunci a takaice. Wa alaikum assalam. No. Eh. A shi sai dai kamar da bayani muka wuce bakwai sha hudu ashirin da ɗaya. Amurin shi ne inda yanka yau ba goma zai yanka goma zai zama abin babu tsari. Tunda ga yadda magabata suka gudana kai bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanka ranar bakwai to ranar bakwai din da a yanka a bayan mun tattauna wacce wasu malaman ke gara maka yanka da dayan haihuwa ma amma wannan rayi ne marjuhi kira kama ita ne irin cikin take da waɗannan kwanaki guda uku wanda kowace rana mutum ya yanka ya sai dai da zai yanka da a ranar farko kaga aiki ne na ya gaggauta aikin alkhairi kuma mu al'ummar gaba ɗaya umarni aka ba mu ɗaya da alkhairi ya zo mu gaggawa sari'u ko wa sari'u ila mafsiratin min rabbikum a cikin suratul al-imran na Namiji guda biyu.
ya kama cewa ni ya kaɗe a ranar bakwai da watan a ranar ɗaya ranar bakwai da haihuwa. Eh. Ranar tabbas da wata sai ƙara ya samu dama.
Eh, a kwanakin layyan ne? Ko kawai? An fi sabon abin da yake bari kin sati ya dajo sai ƙara yankawa. ya so ya samu dabbobi biyu da zai yankawa namijin da aka haifa mashi ya yanka ɗaya a ranar bakwai ɗin domin sati ya sake zagayowa sai yanka ta biyu mana ce wa hada to wannan bayanin kenan da aka shiru daga Ahmad ibn Hanbal yana nuni yaktabi yana hukuntar da salatu riwaya ko salatar riwaya ce shi bayanin na hukuntar da riwayoyi guda uku kenan an abi abdullah waɗanda dukkaninsu an same su daga Ahmad ibn Hanbal ihdaha daya ijza'uha anhuma dabba ɗaya na iya isa a madadin layya da hakika. Wasaniya, riwaya ta biyu wuƙuƙuha anhuma. Wuƙuƙuha anhuma, aukuwar su abin nan, aukuwar ita dabbar ga ɗayan an a wuƙuƙuha an ahadihima. Aukuwar yankan yanka ita dabbar ga akan ɗaya daga cikinsu. Fahimtar farko yana ganin mutum na da dabba ɗaya ya yanka ita ce hakika ita ce layya za a ba shi ladar hakika za a ba shi ladar layya don ta ce ita ce idan yana da dabba ɗaya ga hakika ga layya sai dai yanka ma ɗaya ko ya hakika ko kuma ya layya amma ba zai yiwu ita dabbar ta ɗauki duka biyun ba wasa da su fahimtar shi ta uku ko fatawar shi ta uku a tawakku shi ne ya yi tawakku idan bai da fatawar da zai bayar shi ne da ya ce la'adari shi bai sani ba ya yi tawakkufi kenan wanda magabata na da irin wannan da dama nan ce tawakkufi ba ba za a fitar da hukuncin ba ne amma ana bibiya ne har a tantance matsalar ta yadda ba za a fitar da wani abu da saurayi ba ta ce to ana jira ana bibiya ana tantancewa kafin daga baya a zo a saki ko a fitar da hukunci mana cewa wajen wa'adin hukuki ha anhuma fuskar rashin aukuwar ita dabbar hakikar ga resu gaba daya a ce in yayi da sunan su duka biyun ba ta yi ba sai ce annahuma haka ne ko su dabbobin da haɗi da sababai ne mukhtalifai ne abin da yasa aka ce idan yayi yankan ita dabba ɗaya ba za ta iya ɗaukar dabbobi guda biyun ba saboda ai wani yanka ne guda biyu a lokaci guda wanda kuma sababban kowane yanka ya sha bamban da ɗaya wannan ga ga sababin yin shi wannan ma ga sababin yin shi yanzu kalli ta fuskar sababi sun sha bamban amma yanzu kalli ta fuskar yanayi to kuma za ka sun yi tarayya da haka fala ya kuma sababul wahidu an kuma to tunda a sababi sun sha bamban yanka ɗaya ba zai iya tsayawa a madadin su duka biyun ba yace ka dame da mutati wa dame da fidiya kamar yanka na mutu'a da yanka na fidiya kaga duka yanka ne dabbar da aka shar'anta yankan da ita a yi masu tamattu'i ko kirani irin ta ce kuma aka shar'anta ga wanda ya aikata laifi wanda aka tuhume shi mutum ya yi harama da aikin hajji sai ya shafi wata mace ga yanka a kai ko kuma ya yanka kumba ko gashi ko ya yi farauta kaga akwai fidiya a kai shi kenan sai ya ce to to ai shi dama tamattu'i yake kuma da ne tamattu'i akwai yanka ban cikin a Najeriya ma ya biya kudin rago sai ce ha za da zaka sai ce yi ba bai yi ba dole wannan sai an makina shi ta ta cewa sun yi tarayya wajen abin da za a yanka din ba ma sun sha bamban a sabari sun sha bamban a da yawa daga cikin hukunce hukunce ita to yadda ba za ka iya hada jini na dabbar mai hajjinta matu'i ko kira'i ba da kuma jini na fidiya saboda wani laifi da mai aikin hajji yayi to haka ba za ka iya haɗa dabba ta hakika ba da cewa kuma ita ce a madadin talayya to sai ya ce wannan ta fuskar waɗanda suke ga bai kamata ba bai halarta ba kenan wa wata wuce da zaki amma ta fuskar waɗanda suke ga ya isa dabba ɗaya ce waɗancan ayyuka guda biyu ya ce usulul makasudi minhuma saboda an samu manufar da ake so manufar layya a zubar da jinin har Allah yake cewa shi ba ba naman yake so ba ba naman ne zai amfane shi da wani abu ba ba naman za a tattara a kai maki ba walaki yana da ku takwa minku nan kuma dama shi ne a zubar da jinin to kuma an zubar shi ma ba naman ake so ba gwargwadon da ke cikin zukatan masu yankan na takawa to gurgudan abin da zai masu amfani yake cewa to tun da haka ne mai inda uluhiyyata lallai ita layya anil mauludi anhuma amma mashru'atu mashru'atu ita layya shari'antacciyar ibada ce a madadin yaro kal aqiqati anhu kamar yadda aqiqa take a wajen shi wanda mu a nan za a fi kamar abin ya zama bako amma a yanki na larabawa za ga ba bakon abu ba ne wadanda in layyatar da za a mutum haihuwa ana jibi sallah har wannan jinjirin sai mace layya dama ka ta haife shi a kan sun shi da yake da yan kudade dangi sun ta ba da gudunmawa kila wani namiji ya yi koro ya ce to bari in zuba dubu ɗari in haifi namiji zan ƙara ɗari in haifi mace kuma to Allah ya bada lada mun tsaya a nan ita wata mace ita ma take to ita ma ga dubu ɗari in an haifi mace za ta ƙaro ɗari in haifi namiji Allah ya raya kaga an ɗibo wasu za a tsera ku wannan kuwa an bayar da iyayen ke cinya ko da dai da kaya dai duk mallaka wuya da ba za ta sun taron ba sai za a ga yaro an je sa shi firamare bai da kudin fensar duniyar sama ta cinye ba su ci haram ba da an je din kuma da yanzu sun mace amfani kuma haka ne rayuwar da muke yi na hannu baka hannu ƙwarya a gaya su daidai gurgudu da yalwa da wadata ba irin nan ba to kaga su ba zai zama da mamaki ba kowane yaro ma duk gidan za ka ya yanka biyar mata kaza kowa ya yanka dabbar layyaci kowa ya yanka irin ki da ga sai dai a har hada a ba wata wata kungiya ko wata kwamiti ko gwamnati a tattaro naman a kai irin kasashe da suke rigima a ce yana da matsaloli a libya a ce a kai masu sudan da kudu ko ta arewa ana da tashin hankali ana kaza ana kaza najeriya ma ga kawo za a karba eh ko ba a faɗa su kuma ana karancin nama an rabu da haduwa za ga ya kan ba mu da bino ko idan ta ba aka ci karo da shi a kasuwa na gida ya kama da irin na kasuwan ne sai ya haɗi sai ga gonan da nan sadaka ya zama na sadaka yalla da aka layya ga ƙaramin yaro shar'antacciyar ibada ce kamar yadda yanka mashi hakika ma shar'antacciyar ibada ce kenan shi yaron shi kan yana da bukatuwar dabbobi guda biyu to tunda akwai kamanceceniya kuma wanda za a yi mawan guda ɗaya ne to sai suke ga za a iya yi fa in ba ha in fa iza ba ha idan yayyankan layya ko aka yi maki yankan layya wadawa an ta kuna aqiqatan wa uduhiyya da aka zo yankan sai aka yi niyyar dabbar ko yankan ya zama yanka ne na aqiqa kuma yanka ne na layya a lokaci guda wa qaza riba kuma to wannan yanka da aka yi wa dabba dai ta isar ma dukan yankan ta isar ma aqiqa ta isar ma layya kama da wutan da raka ake yi sai dai ba da misali kamar da ake zai sallah raka'a biyu yanwi bihi ma tahiyyatul masjid zai niyyar gaisuwar masallaci da su da sunnatan maktuba da kuma wata sunna rubutacciya haka yi shari'a ce ta musulunci duk sanda ka shiga masallaci ke raka a biyu to sai kai kana shigowa masallaci akwai raka ta alfajir da ka zo kawai sai kai kabbara sai kai raka ta alfajir yanzu tahiyyatul masjidin da ta shige raka ta alfajir ba bukatar kuma ka ce to an gama da katil fajari bari a tahiyyar da masjidawa in dai ka haɗa niyyar to ka samu ladar tahiyyar da masjidi ko a lahira za ka tashi daga cikin ma'abuta wannan sunna ai ma'abuta raya ta sannan kuma ka yi da katil fajarin ka ita ma ta karbu to da suna da kamanceceniya da matsayi iri ɗaya kamar yadda sallar nafila ta zo ta narke a farilla an umarce mu mun shigo masallaci ne sai yayin masjidi kana shigowa sai aka miƙe za a fara sallar farilla kenan yanzu kawai sai ka shiga a fara farilla magana sai yayin masjidi fa tuka ta kawar da tayar gona mai gaba ta yin tazo yasa za ga da yawa masallatan mu na ahlus sunna za ga ana kurakurai sosai a nan bada za ga ya fara nafila liman ya shigo akwai wanda daga har raka'ar farko ya rasa wannan zai don banki don son mai sata da sadaka in Allah ya cire lalada ɗaya zai cire ribar tara ai kuskure ne wai gari yana kokarin ya gyara nafilan ya yi doguwan zama da tahiya da salatin annabi da har ya rasa raka a farko a farilla wannan shine goyon tiya musulunci Muhammad Sani ibn al-Usaymin a littafin Yusuf Salatin Nabi da aka yi da yake bayani akan irin wannan hukuncin asalin tambayar shi aka yi kana nafila sai liman yazo za a fara sallah ya za ka yi yace idan za ka iya gama sallar kafin me iqama yace fadi qamati sala to ka kare amma in dai ba za ka iya gama sallah ba har yace fadi qamati sala ka yanke kawai dan yana cewa fadi qamati sala sallah ce ne alif da lam to kai ne kake yi yanzu wai hannunka mai sanda yake maka to an dai fara sallar to kai ne kake motsa jiki kake ba sallar kake ba bayan shi da sai shi kuma yake cewa amma in ka fahimci ko da bayan ya ce ka riga mata salatin za ka ɗan ɗauki ƙanƙanin lokaci ka iya garishewa misali ka gama raka a farko ka yi raka a biyu ka yi rukunin raka a biyu sai ga liman ya shigo to a lokacin ba laifi sai ka gaggauta ka yi ruku ka dago sujada ta farko sujada ta biyu ka yi tahiya da sauri ka yi sallama shi ma ya zama da ba a kai ba kar a kai yanayin da sai an gama fatiha amma ce kana ta yi wani za ka kawai bai kama ya kabbara ka yi kawai iman ya shigo sai ya yi raka a farko ya yi ta biyu sannan wani a gurguje za ka yi maje kabbara harama iman na yi wurin dagowa sannan zai tafi ta ce kada da duka da ya bata yi ba kuma ya mummunar asarar ba aiki da shi ba suna yadda galgala kenan inda galgalar sallah ai tun da har ka yi kabbara ka fara liman ya shigo kawai ka yanke babu bukatar maka ce assalamu alaikum sannan za a baka lada innama al'amalu bin niyyati malamu sun yi kawai da kawai al umuru bi maqasidiha gurgurdan niyyar da kai gurgurdan ladar da za a baka to haka sai mutum ya kiyaye yace kamalin sallah raka'atayn kamar da asirin sallah raka'a biyu yanwi bihi ma tahiyyatul masjid da zai niyyar gaisuwar masallaci da su wa sunnatal maktuba da kuma wata sunna ayyananna a lokacin kamar misalin da muka bayar na gaisuwar masallaci da rakatul fajr aw salla ba'da tawafi farzan aw sunnatan maktuba wa qa'anu ko kuma da a ce zai salla bayan tawafi salla ta farilla ko kuma salla ta nafila sunnatul maktuba wa qa'anu wannan sallah da ya yi wannan ibadarki da ya zai auku a madadin rakoyi na tawafin da ake so yi ba har zaka ta yi tawaf zai ishe ta ita sallar da ya yi zai kuma ishe ta a rakawoyin tawafi wata ibada ne kenan tana iya shiga cikin wata ibada akwai misalai da yawa wannan mafi yawa za ga yana fitowa cikin alkawaidul fiqhiyya ko kuma masaloli na usulul fiqh wata ibada ta zo ta shiga cikin wata ga jaraba ta same mutum kamar misali a ce mace ga jaraba ta same ta ba ta yi wanka ba kuma ta yi jinin hailaye bayan kwana ɗaya kuma ya ɗauki abin wanka ta yi kawai za ta yi namiji ga jaraba ta same shi wanka ya zama tilas ga kuma wankan juma'a ko wankan idi ko kuma ga idi ga kuma ranar juma'a duka biyun suna da buƙatar wanka zai iya wanka ɗaya a lokacin ya yace wa kazalika law da ba'al mutamaddi wal qarin shatan yawman nahri ajza an dami an dami al mutaaddi wa al udhiyya haka da a ce ne hajjin tamattu'i da mai hajji na kirani da zai yanka akuya a ranar layya ranar goma ga wata kenan to ajza an dami al muta'a wannan yankan da yayi ya ishe shi a abinda aka umarce shi da yanka na dabba saboda ya yi tamattu'i kuma wa an uluhiyya kuma ya ishe shi a yankan layya zaka ga yake haka shi ma zai iya jibar tsuntsu biyu da dutse daya ita wannan dabbar kwaya daya ita ce ta layyar shi sannan kuma ita ce ta damul muta'atin shi ko damul kirani din shi ma da ke wallahu alam Allah madaukin sarki shine masani a takaice matsala ce da jumhur abin da suka tafi ya halatta in aka samu irin wannan haduwa a niyya guda ɗaya a wannan aniyoyi biyu ko da fatar waɗancan ayyuka guda biyu na hakika da layya kuma a yanka kuma a daji kamar yadda bayani ya gabata cewa mazhabar malikiya da shafi'iyya da wata riwaya daga ahmad su ne suke ganin bai halatta ba amma al-ahnaf da wata riwaya ta shi ahmad ibn hanbal din da kuma da dama daga cikin malaman mu mu'asirun su ba suna goyon bayan cewa ya halatta saboda dalilai da kuma gudanar abu da ka'idoji da misalai masu tarin yawa da ake da su masu kama da haka. To sai fasali na goma sha tara ita da fasalin tafi ashar fasali na goma sha tara sai hukume mallam ya hukka anhu abawahu game da hukuncin wanda mahaifanki ba su yi mata hakika ba. A shi wannan fadin, ina ko zai fara aiki sai nan gaba sosai yanzu duk wanda ka samu dan shekara talatin zai wuya shi wanda bai baki ta ba saboda iyayen ma a da sun yi kokari ba da ya abubuwa talaucin ma ya fi na yanzu dan zafi na rigar ke daya in zai tafi nan nan da kuntuwa sai ya yi aro ba ma kuntuwa ba nan nan da gefen zaliri amma a haka za ga ya'yan shi ashirin talatin ba wanda bai baki ta ba saboda suna da hangen nesa ga tawakkali wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kenan saboda za a haihu kawai sai Allah ya kawo mata shi kawai sai ga samu na yanzu kuwa mutum gaban mai suku barci ne yana ƙara yankawa amma yana cewa wallahi fa ta yi wa hakika ta ki samuwa kana cikin banan guya da hakika ta samu kashi ya kuna da kuɗin ka rika ba shi mahaucin kullum zan ba da ɗari biyu kaga wata dubu shida kenan dubu shida so tara kuɗin ko ba kaɗan ba ne hamsin da hamsin da hudu ba ai za ka sai babban rago in ba ka zo gaban layya ba hamsin da hudu aka samu na komai da komai to a ce ma ana tsallake ka tara talatin saboda yau da kullum sannan ka bincika za ka wayar da ke hannun shi wata samson ce wata apple ce hakan ɗinta ma don hamsin ko tamanin ake tsaye ta ko ɗari yana gama ya ce ganshi a wani keken zamani mai inji da fitilla ko wani mashin ko ya buɗe mota tun daga nesa ya shiga amma bai kuna shiga da gwamnatin musulunci ne ko sai mota farashi ko keken ko mashin da sanda zaka shiga ɗaki ki zaka sha mamaki akwai kayan da ida ya kai wata hudu bai sa su ba saboda layi bai zo kan su su kara hakuri we are coming amma kuma haka bai da kuɗin hakika sai ka san Allah na da hakuri fa wala sai turo wuta da kona daki ko a murne maki kafa duk kudin su kare ana to amma sai Allah ya kyale shi saboda inna rabbaka la bil mirsad za a je lahira za a yi bayani wa kana tsawaba zai faɗin da ya sa bai ma yi hakika ba sai za ka ce ai ta haihuwar yaran da za su zama mai iyayen jaraba ita kwamitin da 'ya'yan ke ciki ma jaraba yanzu ka zo ana kiran sallah kowa ya tuni shekara talatin wanda sun kai talatin ko sun fara in kana karami da an kira sallah ko ba za ka yi sallar ba sai dai ka buya filin kwanan duk za a faki kowa zai buya saboda kada wani ya hango ka ce ma dan gidan waye kama yanzu ka zo ana la'asar a nan ana yi a wancan masallacin ka zo filin kwanan da yara ko ba wanda zai masu magana in ba ya sa ba duk ba ya masa hakika ba ko kuma an masa da irin yan hawakin nan masu korona. Ina jin na kama raguna gudu da dai ya zama zona amma da suna kama su to ina biki da dai Allah ya kiyaye. Sai binciken ya zama ba aka ya zama aka. To kaga rashin hakikar ya fara cutar da al'umma kenan. Da za ka iya dubu ɗayan ka za ka iya fatuwa mutane sun ganta su wuce saboda in sun dauka ba sa ina za su kiyaye ba. amma yanzu ka faɗi da gani wani ma zai gode ma Allah ne Allah ya mani zai wuya ya juya ya je ya rage bashi kagar dan dama dama zai wahala da wani mai kayan daɗi can zai jira ko kuma ya juya ya kalli sami final da ba sun sami final da ba sun hana shi shiga saboda bashi shekaran jiya an yi kwata final sun daga mashi gaba ya faɗa kwata amma kuma a bashi ya kalla kallo a bashi kuma ya ke iya kuma bai da iyar iya kuma bai salla ba kuma an ci kulafin su nan ga wannan ya ji ne wannan shi ne fata mai ne Allah ya wannan bai iya ga fata mai ne da ma sun dan cile da dama dama zai da kwadin na da murna zai dama ce shi kan yi bai zan me ya faru ba to ma dai kiya zai bayani kan hukuncin wanda mahaifin shi ba su yi mashi hakika ba hal ya ukku an nafsihi idza bala shin zai iya yankawa kan shi hakika in ya balaga qala na fallalu babun ma yustahabbu liman lam yu'affa anhu saghira ay ya'ukka an nafsihi kabira babin da zai magana akan an so ga wanda ba a yanka mace hakika ba tun a shekarun yarinta tun daga haihuwa kenan ai ya buka nafsihi kabira da ya yanka wa kanshi a lokacin da ya girma in ya girma labari ya same shi ga abin da ya faru bai ba a yanka mashi ba to sai ya yanka da kanshi ya nemo dabbar ya yanka ba kamar yadda ake cewa wai ba zai ci ba a zai iya ci ai ko yana jinjir dama ana ci aka ba a lokacin bai da bukatuwar nama nonon uwa ko wasu sinadarai su yafi bukata yasa ba ce ya kawo cikin waɗanda za a ba ba bayan ya kulla wannan babu kun mazakara min masaila min masaili Isma'il ibn Sa'id ash-Shalan sai ya ambata daga matsalolin Isma'il ibn Sa'id ash-Shalan aka suka yi mashi wasali kada yake cewa sa'altu Ahmada na tambayi Ahmad an ar-rajuli yukhbiruhu walid game da wani mutum da mahaifin shi ya baki labari annahu lam yaqqa anhu mahaifin shi ya baki labari yace wani da aka haife ka ban samu ne muka hakika ba saboda kaji kaji kaji matsalar da ake fuskanta a lokacin hal ya hukwa an nafsi shin wannan mutumi zai iya yankawa da kanshi kada zalika alal abi ya matsayi wani hambali yake cewa kaga wannan aikin wannan yanka yana nan akan uba yana nan akan uba har yanzu hakkin uban ne ana kokari kar ya haɗu da Allah da wannan jinin da je lahira wani ana tuhumar ki da jinanan mutane ko kuma ana tuhumar ka da jinan hakika ka yankawa aga duka ne suna cikin matsala wannan maganar ibnu hajar a cikin fathul bari mujalladi shi na tara shafi dari takwas da da saba'in da uku ya tattauna ta cewa yankan yana nan akan uba ne al-imamu nawawi ma ya jaddada ta cikin al-majmu' wanda shi bula hadafin ya yi ishara zuwa ga waccan magana ta alimamun nawawi don saboda haka yankan yana nan akan uba to yanzu ya za a yi uban mai da hali a ya nemi kan ya ba shi dukiyar ya siyo ya yanka shi kan shi dan abin alfaharin shi ne shi ma uban kuma abin alfaharin shi ne to da ka sai ce to ban maka hakika bai ga Allah ya buɗa ka kawo kuɗi ko ma ya karɓo su kuɗaɗen ba tare da ya faɗa miki na menene ba daga in ya haɗa sai ya zo sai ya yanka da waccan niyyar tunda dai ai talauci ne da babu ta sa ya kasa yankawa kaga shari'a ba za ta kama shi da laifi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace wa min masailil maimuni yana daga masail na al maimuni kuntu li abi abdullah na cewa zuwa abdullah idan lam yu'afka an ko idan lam yuqqa an idan mahaifin shi bai yanka mashi ba aka yi karantawa a haka ko idan lam yu'aqqa anhu idan ba a yanka mace dabbar hakika ba hal yaqwa an nafsihi kabira zai iya yanka wa kanshi bayan ya girma fa zakara shay'a sai ya ambaci wani abu mana ya ambaci maganganu da na malamai da suka ce zai iya yanka wa kanshi bayan ya girma yurwa anil kabiri daga cikin abin da ya ambata shi ne an ruwaito game da babban mutum akwai inda ya sa da afahu ko akwai inda ya sa da afahu kamar zai fi ba da ma'ana sai ya ambaci wasu maganganu na malamai sai yake cewa amma ne yurwa anil kabiri da afahu ai an ruwaito raunin maganar da ta ce mutum ya yanka wa kanshi bayan ya girma me yake so ya faɗa nan har yanzu yankan na kan mahaifi ne idan ba mahaifi akwai masu tsayuwa da al'amari yace wa ra'aytuhu yastahsin in lam yu'affa anhu saghira an yafukka anhu kabira ko an yu'affa anhu kabira sai naga ya fi kyautata cewa in lam yu'affa anhu kabira idan ba a yi wa mutum hakika ba yana karami ay yu'affa anhu kabira ay mashi hakikan nan bayan ya girma ina nufin mahaifi ko wanda zai tsaya a matsayin mahaifi a take shi Imam Ahmad ibn Hanbal yana ga in ba a yi wa mutum hakika yana karami ba in so samu ne shi wannan mahaifi ko waliyan shi su ya kamata su jagoranci abin ba shi yaron ba so da har yanzu wani abu ne na alfaharin uba har yanzu wani abu ne na nauyi na uba kuma nauyin ba zai zama ba zai mace amfani ba in ya karɓi dukiya daga ɗan ya samu ya yanka hakikar ai da kai da kaya duka mallakar wuya ne ya ce shi yana ga ya goyon bayan haka wa kana ya ce in fa'alahu insanun idan wani mutum ya aikata haka lam akrahu lam ukrihu barin kyamuta haka ba lam ukrihu mana barin kyamuta wannan abu ba idan da wani mutum zai yanka wa kanshi din kuma ba zan kyamata ba sai ni fatar Allah madaukin sarki ya karba kada cewa akbar ya Abdul Malik fi mawdin akhar Abdul Malik ya bani labari a wani wurin na daban kuma yace annahu kana li Abi Abdullah yace wa Abu Abdullah ibnu Hanbal kenan fa yarqu anhu kabira fa yu'aqqu anhu kabira zai ce mishi hakika bayan ya girma ko fa ya uku anhu kabira zai iya yanka wa kanshi hakika bayan ya girma kana lam asma fil kabiri shay'a sai ce gaskiya ni ban ji wani abu game da yankawa babba hakika ba bayan ya girma ni ban ji wani abu ba ba abin da na ji game da haka so da haka tun daban da wani abin nan ba zan iya cewa komai ba sun makare sai kuma ya ce ma man fa'ada hu fa hasanin amma kaga in mutum ya girma ya fahimci ba ya mata hakika ba to idan ya yi kata shi ya kyauta wa minan nasi mai yujibuhu da yake ce mata amma ka sani da cikin malamai ba akwai mai wajabtar da haka ba idan mutum ya girma ya fahimci ba ya mata hakika ba akwai wanda suke ga wajibi ne mutum ya yanka wa kanshi hakika ya zama tilas ya siyo ya yanka na na eh ina gani kila a ina ne saki na ce na ga wurin lam asma ta kabiru sai a kun sai na ce abuhu mu'sirun sun ma yasa da baban shi talaka ne sai Allah ya yarwata mashi ba arada an ya da'a ibnahu hatta ya ummanu sai ya ga bai kamata ya bar ɗan shi ba fa sai ya yanka mashi wannan hakika kana la adani saboda guda ba da ke ko a haka ni ban sani ba walam asma fil kabir shay'a ni ban ji komai ba game da yankawa babba hakika sun makare ni sun kuma daga baya ce mu man fa ana hu ba asar amma kaga wanda ya yanka da haka ba yayi kaga ittihadi ne ko ittihadi ne yayi yace eh kuma wanda ya yanka wa dan shi hakika bayan dan ya girma yayi wa minan nasi mai yujibu daga cikin mutane ma akwai wanda yake wajabtar da haka cewa ya wajaba in yaro ya ko yaro ya girma a yanka mashi kenan haƙƙin na nan akan kuma shin daga hannun ɗan zai karɓi dukiyar ya yanka ko daga gumin shi zai turo duka dai nauyi ya faɗa kan shi duk wanda ya yi kaga wannan ana an karanta waɗanda akwai bakin gina nan hakika da bai zubar wani 'ya'yan ana nan ana rubutun baki san ya zai yi ya zai yi ya zai yi ya nema dabba ya samu ya yanka don kada ya haɗu da Allah da wannan nauyi a kai ita ranar lahira mai hankali kokari yake rage wa kanshi nauye nauye da mutum zai iya fuskanta a lahira kuma mutum zai iya abin da zai yi sai mutum na da tunani da tarbiyya ta addini ya ga ya haɗu da Allah waɗanda ke neman haƙƙi a kanshi ba su da yawa in har ba makawa sai an yi zalunci tsakanin kai da wani to la gara ana da ba a je lahira kai kake neman haƙƙi ai ka zama ta rake a kiyama ke wane ya cuce ka wane ma ya taɓa ka wane ya yi maka mutunci ya taɓa mutuncin ka wane dukiyar ka wane kadan ka wane kadan ka in ga mutum miliyan guda nan kana da ƙara a kansu kai ko mutum goma kawai suka kai ƙarar ka ai kaga kan mutum ta yanke saka ana kyauta mai zaton abu zai zo miki da sauki to amma mutum shi a nan duniya shi shi wai waye yi ba wanda zai zalunce shi ya yaji akwai matsala Nabi sallallahu alaihi wasallama ya raba mana sanar rayuwa kana biyu sai kuma ya ba mu shawaran mu zaɓi ɗaya amma da umarnin da ya ba mu a ciki na ɗaya muna da zaɓin mu rabu da mutane mu koma daji zaman mu inda ma za a ga mutum gaba ɗaya duka zauna a wurin in ka ga dama sai haka yan halwa kenan daga kai sai awakinka sai kajinka sai dokinka sai waye ba ka da rediyo ba ka da waya ba ka da talabijin ba ka da komai sai kaɗai kila sai matarka da safe ka ɗan gangaro da awakinka daga saman dutse da kake hawa da su maganin kuraye ka ɗan zagaya ga tilawa ka yi ga irin butar ka lokacin sallah ya ka kira sallah har ka gama rayuwa sai in kai haka ya yi ba wanda zai zarge ka amma ya ce amma da yake ta fuska ta biyu ka shigo ku yi gwagwarmaya cikin mutane yake wannan yafi amma ka sani ba ka isa ka yi mu'amala da mutane ba don samu cututtuka ne ko ka cuce su ko su cuce ka ko ku duka biyun wannan na taba wannan wannan na taba wannan amma da bai ce ka yi gwagwarmayar da su suna cutar ka kana haƙuri ya fi maka alkhairi akan ka tafi ka ware amma da kyar fa suna cutar ka kana haƙuri haka suna cutar ka kana tari sai tari ne ka san ni ban ga haƙuri kamar tari wanda fa kamar yana ce maka ne ka san ni dan wuta ne to marasa haƙuri da ba su gangan ba masu haƙuri ne inda ma yau fasari nuna ajarahum gare islam Allah zai ta basu zai ta basu zai sai ya ga suke ni ya ta cikin kuci to shi mara hakuri ne za a bai to da in kai mu'amala da mutane wallahi sai sun taba ka to amma ne yake ka yi hakurin su taba kan wani ka yafi wani ka manta ma ba ka yafin ba littafi na nan ya rubuta ran lahira za a ciro shi haka za ga wani suka galice ka sun yi zuru-zuru a kiyama ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها wani irin bayan littafi ne har karami da gobe sai da ya sikire ku kaga na kira ba a yafiya risalar da ya rako yake don girman Allah ka yafi ka lokacin sai kuma ta da wani ba tsaraki ko da na zar mutum ya ce ba yawa a dan ya fito ta wancan a to a baka a ya fito ta wancan a baka kada za ta an gama hisabi a ce to a sake a auna sai ga mutum kuma na murmushi a lokacin sai mutum ya gada duk duniya ma sai rika zalunta shi kamar da ya ce mashi to kaga kenan ka shigo a gogor mayar yayi a kan mutum ya ya koma keke ya rika ganin a'a ai shi kaza kaza kaza kaza a kadar kalla da yake cewa akhbarani abu da musanna al'ambari أن أبا داود حدثهم قال سمعت أحمد يحدث بحديث الحيثمي ابن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وأن إسناد لإنجل تبع yake cewa tumama daga anas anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya girma ya yanka wa kan hakika suka ce da wannan ya inganta da shi kenan baka da wata damuwa cewa maganar wasu sun ce za a yi ba mu da ga hujja amma matsalar bai inganta ba kada Ahmad Abdullahi ibn al-Muharrar an kata da ana Anas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama akka munkar yace wannan isnadin na Abdullahi ibn Muharrar daga Qatada daga Anas to isnadi ne munkar hadisi ne munkar وضعف عبد الله وضعف عبد الله بن محرر sun za'afa Abdullahi dan Muharrar ko da Imam Zahabi ka duba jiwan zu'afa wal masruki da ya zo kai shi yake masrukul hadith su Ibn Hajar a cikin shakaribul tahdid kusan duka malamai sun yi wa Dawrosish الإمام النووي أتكن المجموع شرح المحدث مجلدينا مجلدي شن الشدة شاتينا مجلدينا تبر شاتينا الدري أدل شادي غير وتم بنا عليه فقيتي وأما الحديث الذي ذكره أما حديث دا ما نميتي أنبتي في أق النبي صلى الله عليه وسلم في أق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه cewa annabi yawa kan shi hakika bayan ya girma mala yace barawahul baihaqi al-imam al-baihaqi ya fitar da hadisin bi isnadihi an abdullah ibn muharrar bil haqil muhmala warraqul mukarrara an qatada an anas wannan isnadin da mala yake nufi shi ma ishara yake zuwa ga wannan magana ta da ke cewa al-muhaddith al-majmu' sharh al-muhaddith yake ta kaga wannan isnadin daga abdullah ibn muharrar daga qatada daga anas cewa annabi akka an nafsihi ba'da nubuwa yi wa kanki hakika bayan annabta hada hadithun batilun hadisi ne ba tacce batil kare bai haƙi kuwa hadithun munkar hadisi ne munkar nan ce munkar mutum ne dama ba yadda aka yi da shi ba sai kuma ya zo ba da labarin da ya saba mana mutanen kirki dama shi ƙarya a wajen shi kamar raguwar yaki sai zai ba da wani labari kuma sai ya saba mana mutanen kirkin gada kowa na cewa lokacin corona ba yi sallah ba an hada sallar juma'a kawai sai ya ruwaito cewa ba inda aka rika masallaci a zariyar an ta sallar juma'a kaga shi yanzu wannan a makaryatan ma'auna kwata-kwata ne saboda ya saba wa mutanen arziki ya ce wannan hadisin na shi kawai kai watsi da shi yake cewa rawarawa wal bayhaq warawa al bayhaqi bi isnadihi an abd al-razzaq kan inna ma taraku abdullahi ibn muharram suka ce ai malamai sun yi watsi da abdullahi ibn muharram ne bi sababi hadal hadith wannan hadisin ma shi ya tona mashi asiri a ke mugu ne da bai ruwaito wannan hadisin ba da ya fi da bugusa amma yana ruwaito wannan aka ce a asiri shi ya tona الإمام بهجيك وقد روى هذا وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء وهو حديث باطل فعبد الله بن محرر ضعيف متفق على بحثه دون مسلم كريسياتي ولا مسلم يروني بهو كان حديثي قال الكفار مثلا حديثي سكتي هو متروك الحديث والله تعالى أعلم kawai ce Allah shi ne masani kira su magana ne zai wata ta hakika bayan ya girma bai tabbata ba ya ce kada na kallani an ba ana Muhammadu ibn Awu al-Shirsi حدثنا الهيثم بن الجميل حدثنا عبد الله ابن محرم المثنى الرجل من آل أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن نفسه بعد ما جاءته النبوة فالنبي صلى الله عليه وسلم ya yi wa kai hakika bayan an ba shi annabta wa fi musallabi abdurrazzaq a cikin al-musannaf na abdurrazzaq yace akhbarana abdullahi ibn muharrar an qatada an anas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akka an nafsihi ba'da an-nubuwa qala abdurrazzaq ya abdurrazzaq ya kulla magana yace inna ma taraku ibn muharrar li hadha al-hadith malamai sun yi watsi da ibn muharrar ne saboda wannan hadisi suna wannan hadisi ya tona mai asiri aka gano cewa ba abokin tafiya ba ne bal hadisan shi ma ba hujja ba ne gaba ɗaya to wannan dai a takaice in bayan mutum ya girma zai iya makan shi in so samu ne mahaifin shi na nan dare ko wasu wasiyan shi su su yanka a madadi ko da ta hanyar su karbi kuɗin ne daga gare shi su yanka mashi su sai mu daga ta nan wadai su sana a rahmatu na eh
ya girma sai kuma sabon haihuwa eh ya sa zai fara ma da fanye uku a yau da kuma a ranar ciki a ranar yaran suku ko da ranar ciki eh na daidai yaron da jinjirin shi za a fara mawayin wancan bashi ne yana na a kan shi to kana kuma sake biyan baki biyan bakin da tawar kauye ko akwai kudin su a karbo wata yau kuma to sai a yanka ma yaron ne shi ma na yau na sabon shi ma lattin lattin kenan a to inda ya zama baki sai a fara biyan ma babba sai a fara biyan ma babba sannan sai a zo shi kuma wannan sai a biya mashi to game da rana suka ce za a kirla da ranar da aka haife asabar lahadi litini talata su kawai za a kalla sai a yanka mashi a ranar wasu na ga koma da ba ranar ba dai aka yanka amma an aka kirla da ranar ya ce ya ce asabar lahadi in kwanaki bakwai dai dama a ranar aka yi haihuwar sai a sai a yanka mashi wa alaikum assalam wa na Eh. A cire da muka yi magana in ya yanka ɗaya yau, sai kuma gobe ko jibi ya samu ɗaya sai ya bar ɗayan sai sati ya zagayo, sai kuma ya sake yanka mai. Zai duka dai ya samu yanka biyu kenan. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين